تبت من الأقوال والأفعال والحركات بل من الأهوال ويوى شي توبا إنا واتو معنى شيني الرجوع عن الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف المحمودة شاشة كرا توبا باوا يداو دقا munanan ɗabi'u ya zuwa ga kyawawan ɗabi'u. Idan mutum ya fahimci wannan, to dolensa zai gano cewa tuba dole Tuba wajibi ne akan kowa, kuma a kodayaushe. A kodayaushe. Don zunuban kala-kala ne, akwai zunubin ido, akwai zunubin kunne. akwai zunubin harshe akwai zunubin baki akwai na hannu akwai na ƙafa ga sunan da iri iri saboda ka karkace wai sai kayi wani abu kaza ne zaka tuba idan mutum ya san Allah ma duk numfashi sai ya tuba ba wanda ya kai masana Allah yawan tuba shi yasa an kaga mutum yana sabo da gangan wani ya san Allah bai san shi ba mutum ya san ko numfashi zai tuba ifta ido tuba duk motsi sai tuba da ya ji motsi sai tuba ba zai daina tuba ba sai ya ji baya da amma da ya ji motsin yana nan sai ma zai tuba saboda wujuduka zambun la yuqasu bihi zambu samuwarka zunubi ne babu zunubin da ya kai samuwanka da mutum zai kubuta daga zunubai irin na shan giya ko zina ko tata ko sata to inda zai lura zai ga bai kubuta ba daga zunuban zuciya ka kubuta daga zunuban gabbai to amma zunubin zuciya shi kuma fa su mummunan zato wanda annabi ya ce babu ma mummunan aiki kamar wannan mummunan zato ga Allah da bayin Allah shan giya da zina sun fi shi sun fi shi sauki ko da ka karkai takama cewa wai ai ni bana son jiya ni bana zina ni bana sata ni bana sata watakila kana da mummunan zato to kuma mai mummunan zato ga Allah da bayan Allah ina zai ji khaslatani laysa fawqa ma shay'un min alkhair husnul zanni billahi wa bi ibadillah wa su'u zanni wa khaslatani laysa fawqa ma shay'un min ash-sharri سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله saboda haka idan ka kubuta daga zunuban gabbai to ai baka kubuta daga zunuban zuciya ba ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗi cikin suratul isra'i aya ta 36 har zuwa bakin aya ta 38 wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun bismillahir rahmanir rahim ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرف الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مسروها صدق الله العظيم صدق الله العظيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce kuma kada ka jibi abin da ba ka da sani a cikinsa. Duk abin da ba ka da ilimi game da shi, lallai kar ka jibiye shi. Ya ce lallai hakika ka sani cewa ji da gani da zuciya dukka waɗannan Allah zai tambayi me su me ya aikata da su. Allah zai ce na baka ido me da me ka kalla, na baka kunnuwa me da me ka ji, na baka hanci, me da me ka shaƙa na baka harshe me da me ka faɗa na baka haƙora da me da me ka tauna na baka baki me da me ka ci na baka hannu ne da me ka taba na baka kafafuwa ina da ina ka je na baka zuciya me da me ka boye a ciki to kaga idan ma ka ce kai baka komai ba da gabobinka to in aka zo bangaren zuciya ko ba ita ma sai an bincike sai Allah tabaraka ta'ala ce wala tamshi fil ardi marahan kada ka yi tafiya a bayan ƙasa kana mai girman kai da alfahari da takama da fankama da homa ka sani cewa kai ba za ka iya huda ƙasa ba saboda nauyinka ba za ka iya huda ƙasa ba ko ba za ka kai wato ba za ka kai ga duwar wasu ba a wurin tsawo saboda tsawonka ba ka isa ka kai duwatsu ba wurin nauyi ba za ka iya huda ƙasa ba a wurin tsawo ba ka kai duwatsu ba to meye na girman kai ga ka ɗan ƙarami Allah ne yake magana da bawa za ka ga mutum siriri gajere ƙarami yana tafiya har haka Allah zala ya harari nan ya harari nan wai ya sa riga mai kyau shi ne kawai ina Allah ce wala tamshi bil ardi marhan innaka lan takhriqa al arda wa lan tabligha al jibala tula duk girman kanka da takama baka isa ka huda kasa ba saboda nauyi duk girman kanka baka isa ka wuce duwatsu ba saboda tsawo kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha dukkan waɗannan abubuwa da muka ambata maka, munanan ɗabi'u ne a wajen Ubangijinka kuma ababen ƙyama. Waɗannan ɗabi'u munana ne a wurin Allah mu kiyaye su, duk abin da Allah ya bata, karkai alfahari. Muna gani fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙasar ma gan shi aka yi ta. Amma kalle da ke taka ta. yana tafiya a hankali cikin natsuwa sannan baya kalle kalle ƙasa kawai ke kallo wa yanzuru lahazan wa huwa lil ardi galiban yasuqu sahaban wal mala'iku tatba'u sai sa riga ne faci kuma ya hau jaki ba siddi kuma ya goyo wani a bayi tafiya yake akan akan akan jaki sai ga sahabansa sai ce zo rage ma hanya ma ta yarda ita a'a ai bai kamata kai kana kasa nina hawo abi huraira shi kun bai da tsawo wurin hawan ya kasa sai kamo rigar annabi wurin ya sai janyo annabi suka faɗo gaba annabi ya tashi ya share jikin shi ya share jiki ya hawo ya ce hawo ya ce ya rasulullah ka tafi ya ce a'a ka hau dai nace ya sake kamo rigar annabi ya sake janyo shi suka faɗo annabi ya share jikin sa ya ce hawo mu je yace wallahi ina jin kunya ina jin tsoron Allah in ka da annabin sa so biyu ba zan iya na uku ba saboda tsabar kankan da kai kai zaka iya haka miliyan biyu ma an ka samu ba za ka iya hawa mashin ba miliyan biyu ba wallahi miliyan biyu ba za ka iya hawa mashin ba sai ka ga mutum yana hararen mutane kamar an mai ne shi shi yasa an kaga mutum yana danna waya yana harara ka kyale shi kawai in ba ka ba ko sallan haka zai ce ya dai barka dai barka wallahi wala saboda haka Allah tabaraka ta'ala ce wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluga al jibala tula mu kiyaye duk baiwar da Allah ya mana musunkiya Allah yana da miliyoyinka ko ilimi ne ko me kake da shi Allah yana da miliyoyinka to da ka mu sani cewa ba wani bawa da ya kubuta daga zunubi su ba sun ci abin mamaki bawa ya zauna yana bata bawa ka zauna kana cewa wane ya yi kaza wane mashayi ne wane mazinaci ne wane ɗan caca ne suka ce to ai abin da kai kai kuma ya fi nasu dan a hadisi annabi ya ce gulma ɗaya ta fi zina sau talatin gulma ɗaya kai kuma magulmaci shi wancan laifin ya zalunci kanshi ne kai kuma wannan ka zalunce shi ne saboda ka Allah ba zai yafi ba sai ya yafi shi ko mazina shi Allah zai iya yafi amma ya kawai kai kawai kamar bai sani in ya ga dama to da ka mi hattara mu daina zagin mutane mu nemi laifukanmu mu tuba mu gyara Allah ya fi mana idan ka ce ka kubuta daga laifi daga ɓauɗi to zuciyarka fa ba ta yin laifin idan ka ce a zuciyarka ta kubuta to yaya waswasi na shaidan idan ka ce a kai ba ka da waswasi to yaya kana iya mayyaze khawadir al'arba'a dan tunani guda hudu ne ke karsuwa a zuciya na farko ana kiransa khadirun rabbaniyun na biyu khadirun shaidaniyun na uku khadirun nafsaniyun guda uku a guda hudu na uku khadirun malakaniyun na hudu shine khadirun nafsaniyun akwai tunanin da zai zo ma a zuciya ba daga zuciyanka bane daga Allah ne kana ganewa kana iya mayyazewa in Allah yana so ya magana da kai da zuciyarka zai magana ka ji amma in kana da muraqaba in babu muraqaba ba za ka iya ganewa ba ma Allah ne ya magana kullum Allah yana magana da bawa amma bawa zai gane Allah ne ya magana da shi sannan mala'ika yana magana da bawa shine tunani malakani sannan akwai tunani shaidani sannan akwai tunani nafsani to kana iya mayyaze wannan sannan idan ma kana iya mayyaze wannan din kana iya ganewa to ai ba ka iya kubuta ko da sakan ne za ka iya gafala ga barin Allah ka dan shagaltu da matarka ko kuma ta haihu yaron yana dan faduwa yana tashi kasa akwai dadin kallo yana dan gudu haka za ka mutu yana sallah yana murmushi yana kallon yaro a ba haka annabi Ibrahim yayi ba ana da dina wa alayhi salatu shekara 120 bai haihu ba sai kawai cikin imtihani na Allah sai Allah ya ba tsoho da alayhi salatu wassalam to sai annabi annabi Ibrahim yana ganawa da Allah yana munajati zuciyarsa tana kallon annabi Ismail yana ɗan rarrafe ya ɗan tashi haka ya faɗi sai yana jin daɗi sai Allah ya ce a Ibrahim soyayya ta mu za ka raba biyu to yanka shi yanka shi wala yanka shi kawai ka yanka shi muka ce sai ko ya ta kawai to daga nan kuma sai da ya zo yankawan aka tabbatar ya fahimci karatu sai aka kyala dan to Allah baya son wannan gafala ne ka raba san Allah biyu ka ba matar ka rabi ka ba dan ka rabi in ka kawo rabi sai Allah ta ba na su hada musu duk hada duka ka ba su shi Allah baya son abu rabi dunkule yake Allah malam Allah zai san soyayya rabi in ka raba ka ba shi rabi ka ba duniya da zai ta ai ita ce mabukaciya haɗa mata duka ba komai sai ka zo lahira ka gane akwai komai ka ji ko to ka gani idan ka ce kai baka sabo da gaɓoɓinka ba ka yi da zuciya waswasi khadiri duk ka zarce to gafala fa da kuma usuri daga daga fahimtar ilimi na tajalli na Allah haka kawai wata ran sai kana fushi da wani kuma ka san cewa kullum min indillah da aka ka waiga wannan waigawan zunubi ne shi ma ka waiga bayan ka riga ka san shi saboda haka kaga ashe istighfari tuba ya zama dole mai tai kawai ta ko ina zunubi yana zuwa ba sai sa ba wanda ya ce to Allah ni bana kaza bana kaza ba ya Allah mu ai mu lafiya da mu tun da ka hana shaye shaye mu ba mu sha ko wuri mu Allah ba mu sha ba ko sigari ba mu sha ba sai ka gama faɗa an bato maka wani laifin da ya fi wuri Allah fa kawai in shi yasa za ka ga manyan bayin Allah kullum za ka ga suna ga Allah ba wanda ya kai mu laifi to shi kuma Allah sai ya dinga gafartawa bayi dan waɗannan sai Allah zai san alfahari ka nuna wai kai wani ne sai kawar da kai kawai shi Allah shi ne wani amma wani ba shi ba ba kowa ba ne ƙwarar kuwa wannan shi ake nufi da gainu gainu a gayar gainu gainu kala biyu ne akwai gainu anwar akwai gainu a gayar shi gainu anwar Allah ne ke tsiga wa bawa wani ɗigo ne amma ɗigon na haske shi kuma gainu a gayar halitta ce take ɗigawa halitta amma ɗigo ne na duhu duk abin da ka san baiwa ne to wannan baiwar sai ta ɗiga ma ɗigon duhu sai dai in ka tsallake baiwar baka ganta ba sai Allah in ba haka ba sai ta ɗiga ma ko ko baiwar mulki ko baiwar ilimi ko baiwar matsayi ko ma menene ne ko kuɗi ko ƙarfi ko kyau ko jama'a ko mene ne kai ko ma'arifa ce yaji aini arifun billah ni na san Allah to wannan ma'arifar za ta tsiga ma ɗigo ɗigon kuma baki Allah shi kaɗai ne zai ɗiga maka ɗigo fari na haske shi kuma dalilin da yasa Allah ke ɗiga wannan ɗigo dan karkai da awar rububiyya ko kuma wani cikin mabiyanka yi maka da'awarsa kamar yadda aka wa annabi Isa to abin baya tabbata inda ba dan Allah ya diga masa wannan digon ba to da za su tabbata akan yaqini cewa Isa Allah ya sa Allah zai tambaye shi ya isa da marima a anta qulta lin nas tattakizuni wa ummi ilahi min dunillah shi kuma saboda ladabi da ta ba ni nace ba sai shi subhanahu ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بها إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب kaga ladabi nan na annaba saboda haka shi wannan digo na haske Allah ne ke diga shi a zuciyar bawa shi kuma digo na duhu yan uwanka bayi su za su diga maka shine zaka ce yana ta fada anka نقل الجين فالعين ظاهر فنقلك عين العين أبدالك الجينا wannan gaini kamar yadda muka faɗi akwai baki akwai fari to na annabi farin ne kar ka zo ka karanta a hadisi annabi alaihi salatu wassalam yana cewa innahu la yuganu ala qalbi hadisi innahu la yuganu ala qalbi fa astaghfirullah fil yawmi wal layla 70 marra wani dugo ana sanya wani irin lillibi wani irin shamaki na haske a cikin zuciyata sai na nemi gafaran Allah tsakanin dare da rana sau saba'in kullum kaji fa wai gainu alwarin din ma sai an tuba ballantana kuma gainu a gayarin to dalilin da ya sa Allah ta'ala ya girmama annabi kenan a cikin alkurani ya ce masa inna fatahana laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم
kaga rahama da gafara daga Allah idan Allah ya diga maka gainu anwa to zai gafarta maka ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhar amma idan gainu a gayarin ne to mata mata kaddama ne banda mata akhar wato maza suna ɗiga wa mata gainu a gaya mata suna ɗiga wa maza mulki yana ɗiga wa sarakuna wadata tana ɗiga wa mawadata haka nan a a farauta ko mulki ko ƙarfi duk wani abu da na baiwa yana ɗiga wa ma'abucin baiwar wannan ɗigon na duhu ba wanda ya ce goge maka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka tafi halaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nufin saduwa da Allah tabaraka wa ta'ala sai ya goge dugon duhu sai diga mana haske shine zaka ji maulan mushi Ibrahim radiyallahu anhu yana fadi yana cewa hayati li khairil khalq hayati li khairil khalq man zahazaha al-gaina الله أن لا لا إله إلا الله الله أن لا لا إله إلا الله الله أن لا لا إله إلا الله الله أن لا لا إله إلا الله حياتي لخير الخلق من زال جينا ومزق أهل البدن إن تغرف المينا الله ألا لا إله إلا الله الله ألا لا إله إلا الله حياتي لخير الخلق من زاد هلكينا ومزق أهل البطن إن زرف المينا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله ياتي لخير الخلق من زاد لقينا ومزق على البطن إذا في المينا ذلك أمر الحق والبل ظاهيق وأشكره في ميزي الغين والعين الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله ألا فشوك لأبد الله أحمد سيدي محمد المكتار قد ظهرينا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله ألا فسود لعبد الله أحمد سيد محمد المختار قد ذرينا فدع عنك نقص الكين فالعين ظهير فنقصك عين العين أبدع لك لقينا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا ألا فدعك نكت العين فالعين ظاهرة فنكتب عين العين أبدلك لقين فدع عنك نكت العين فالعين ظاهرة فنكتك عين العين أبدلك لقين الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله فدع عنك نقص العين فالعين ظهير فنقصك عين العين أبدى لك لقينا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله أنا ولكن ذاك الشوق غير مزهزاج وأين دواء الشوق يا ديرتي أين الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا وشوقي إلى ذاك الجناب دواب حرام فلا نرجو شفاء ولا حزنا سلوت عن البي في اللسان متى آرى جمالك عبد الله حسنا لا حسنا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله أنا صلاة وتسليم عليه مسرمد مع الآل والأصحاب كرنا على كرنا فأفضل مبعوث من الله سيدي محمد عبد الله من جوده الحسنى الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله صلاة وتسليم عليه مسرمد مع العل والأصحاب كرنا على كرنا فأفضل مبعوث من الله سيد محمد عبد الله من جوده الحسنى الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله فأفضل مبعوث من الله سيدي محمد عبد الله مجد المثنى الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله ألا أبو البشر المفضال آدم تتاب بأولاده كرا يلوذ به حينا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله وكل نبي قال نفسي وأمان يقول رسول الله أكرم به أين فبرهم عبد الله بالإقلائق فلا يكتشي نابا وكيدا ولا عينا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله وكل نبي قال نفسي و... الله وكل نبي قال نفسي وأمي الله وكل نبي قال نفسي وأم الله يقول رسول الله أكرم به أين فبرهم عبد الله بلك ملائد فلا يكتشي نابه وكيدا ولا هينا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله أرى أنني عبد الملك حقيقة فلا حظ للأغيار في القلب لا شينا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله وذلك فضل الله هذا خيرا وفخرا بحق لا بسود ولا لبنا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله وذلك فضل الله هذا شاكرا وفخر بحق لا بسود ولا لبنا على أحمد والآل وصحب دائما صلاة وتسليم تنفي لنا الغينا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله على أمد والآل وصحب دائما صلاة وتسليم تنافي لنا لقينا حياتي لخير الخلق من زادها لقينا ومزق أهل البطل الزخرف المينا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله إيه الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله الله لا إله إلا الله هاي الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله Allah la ilaha illallah Hai Allah la ilaha illallah
سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله yan uwa ya kamata mu gano girman tuba a cikin istighfarin da annabi ke yi sallallahu alaihi wasallam ko wani ya taba zama yi tunani ya ga wai me yasa annabi yake istighfari to istighfarin ne ne Allah fa yana ga annabi Dawud a cikin zabura ya Dawudu innahu sayati min ba'dika nabiyyun ismuhu Ahmad wa Muhammad لا أغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبدا وقد غفرت له قبل أن يأتيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأمته مرهومة ga wannan ayar yanzu da malam Salman ya karanta inna fatahna laka fathan mubina li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara to amma yake istighfar saboda ka anan yana da kyau mu gano na farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'asumi ne kuma mahfuzi ma'asumi ko a zuciya bai sabo annabi ko a zuciya bai taba saba Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan kuma da ittifaqin musulmi baki daya sai dai munafiki da kafiri wanda bai yarda Allah ma'asumi bane to munafiki ko kuma kafiri ne ya shigo cikin musulunci zai yi yaudara amma babu kokonto cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'asumi ne amma tare da wannan yake istighfari yake tuba zuwa ga Allah ya zo cikin sahihul bukhari da sanadinsa daga abi huraira Allah ya kara mar yadda yake naji manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa wallahi إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة سيدي رنسي والله لي إنا إنا استغفاري إنا نيمان غافرا الله فكان دري درانا كل سو سبعين ko fiye da saba'in to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana istighfari fiye da saba'in a kuma riwayar muslim كتاب الذكر والدعاء daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara mar yadda shi ko cewa yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra ya ku mutane ku tuba zuwa ga ubangiji ni dinnan da kuke gani a matsayina na ma'asumi ba na laifi da gaɓoɓi ba na laifi a zuciya kuma ba na wasuwasi a cikin sahabbai na ma akwai wanda in shaidan ya hango shi bai iya zuwa wurin kuma wannan duka saboda yi amma da wannan matsayin da komai a kowace rana ina neman gafaran Allah sau ɗari abokina idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi istighfari ɗari ni da kai nawa zabi dubu nawa zabi saboda ka karmi wasa da tuba in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tuba yana istighfari to ya kamata mu ma mu dage da yawan tuba sanannen abu ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine akmalu khalqillah kuma shine as-siratul munir mun san cewa tubansa ba tuba bane na zunubi domin ma'asumi ne babu kokonto sannan ba tuba bane na gafala na manta Allah hashahu min zalika sallallahu alaihi wasallam amma tare da wannan Allah ya ce masa ka dinga tuba a cikin suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fathu بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فاستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم
أستغفر الله وأتوب إليه wato ‘yan uwa mu sani cewa zunubi din nan da ake ta magana ya kasu biyu ne zunubi ba yana da kyau a san zunubi ya kasu kaso biyu ne akwai zunubin da yake ma bainal abdi wa bainar rabbi wannan zunubi ne tsakanin bawa da ubangijinsa akwai kuma ma ya ta'allaqu bi huquqil adamiyyin akwai zunubin da ya rataye ne da haƙoƙin yan uwanka yan adam akwai zunubin da Allah kaiwa akwai zunubin da mutane kaiwa to yaya na Allah yake zunubin da ke tsakanin bawa da Allah kamar girman kai kamar jin kai kamar alfahari kamar san girma kamar san dawwama a duniya an gane ku kamar kwaɗayi kamar mako kamar ƙauro kamar san suna kowa ya san ka kamar san yabo sai dai baka so a zage ka sai dai a rige ka kawai kuma yaban ma na ƙarya kamar shan giya kamar zina kamar tumasanci kamar karnikanci mutum ya wulaƙanta kansa don ya samu kuɗi wannan zunubi ne tsakaninka da Allah kai ba ruwan Allah da in ya ga dama sai ya ji kamar jin kai da sauran waɗannan ɗabi'u ne munanan ɗabi'u amma ana sa ran samun afuwa daga Allah duka waɗannan da muka zana ana iya sa ran samun afuwa daga Allah sai dai idan shirka ya shiga ciki shi ne ba a yafewa wal iyazu billah idan mutum ya shirka da Allah tabaraka ta'ala Allah ba zai gafarta masa ba dan ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi bismillahir rahmanir rahim inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfir ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا
صدق الله العظيم صدق الله العظيم
Allah baya gafarta shirka da shi amma yana gafarta duk abin da ba shirka ba ko mun girman sa amma kar mutum ya ce a tun da haka ne kawai bari in yi idan mutum ya je yana yin laifi dan ya ji an ce za a yafe to zai je ya yi laifin da ba a yafe shi ne matsala to wannan shi ne zunubi tsakanin bawa da Allah zunubin da ke tsakanin bayi da bayi tsakaninka da sauran bayi shi ne misali wato kamar zalunci kamar hila kamar yaudara kamar makirci kamar ƙazafi ƙage kamar ha'inci kamar munafunci kamar sata kamar fashi kamar ƙwace ko kuma mutane suna zaune a gida da iyalansu kan ku faɗo cikin gidan ku faffasa ɗakuna ku kwakwashe musu kayayyakinsu na ado ko kuma kayayyakinsu na dukiya hakanan zaji hakanan kisa da kuma halakar da dukiya wannan zunubi ne tsakaninka da bayi Allah baya yafe shi an rawaito daga sai da Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce addawawin inda Allah azza wa jalla salasatu manya manyan littattafai a wurin Allah guda uku ne diwanul la ya'ba'u Allah bihi وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يغفره الله ديواني نفرقو wato ma'anar diwani babban littafi kundi Allah ba abin da ya dame shi da wannan littafin diwani na farko ba ruwan Allah da abin da yake cikin shi in ya ga dama ya yafe in ya ga dama kuma ya kama shi na biyu Allah baya kyale abin da yake ciki sai an karanta kuma sai an yi hukunci diwani na uku Allah tabaraka wataala baya gafarta shi kwata kwata ko an karanta ko ba a karanta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa amma diwanu allazi la yaghfiruhu Allah kun ga littafin da idan aka karanta shi Allah baya yafi abin da ke cikin sa fa shirku billah shine tsafi maguzanci shirka hada Allah da wani ubangiji yana cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar suratul ma'ida بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم صدق الله العظيم yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wato lalle hakika cewa wanda ya shirki da Allah to lalle hakika Allah ya haramta masa shiga aljanna kuma ku sani cewa azzalimai ba su da mataimaka a ranar kiyama to wannan shine diwani na farko wa amma diwanu allazi la ya'bu Allah bihi shay'an amma littafin da Allah tabaraka wa ta'ala baya kulawa da abin da yake ciki ko da dan kankani fa zulmul abdi nafsahu shine idan ba ya zalunci kanshi ai kanka ka zalunta ba wani ba to Allah yana jin kyale wannan fi ma bainahu wa bain rabbihi azza wa jalla wannan yana tsakanin bawa da Allah Allah ya ga dama ya kama kan ya ga dama ya yashi ubangiji yana faɗi a cikin suratul talaq aya ta farko yake cewa wa tilka hududullah بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم Sadakallahu ya ce wa tilka hududullah wa man ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsahu wai ubangiji tabaraka ta'ala ce kuma waɗancananka iyakokin Allah ne kuma duk wanda ya ƙetare iyakokin Allah to lalle haƙiƙa ya zalunci kansa idan Allah ya ga dama ya gafarta masa idan ya ga dama ya azabtar da shi wannan shi ne diwani na biyu ya ce wa amma diwanin da zai la ya turku minu shay'an amma ka ga littafin da Allah ta'ala baya tsale ko ɗan kaɗan abin da ke ciki fa zulmul ibadi ba'dhum ba'dan shine zaluntar bayi a tsakanin miji ya cuci matarsa ko mata ta cuci mijinta ko aboki ya cuci abokinsa ko makwabci ya cuci makwabcinsa ko ko mai ƙarfi ya cuci mara ƙarfi ko sarki ya zalunci mabiya ko yi wani shugaba wannan Allah baya yafe shi fal qisas la mahalata dole ne ayi qisasi ba makawa ubangiji yana faɗi a cikin suratul maida aya ta 45 yace wa katabna alaihim fiha بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم
sadakallahu alazim ubangiji yace mun wajabta a gare su a cikin attaura rai ana kashe ta ne da kisan rai idanu ana cire shi ne da cire idanu hanci ana gutsire shi ne da gutsire hanci kunne ana yanke shi ne da yanke kunne haƙori ana cire shi ne da cire haƙori raunuka kuwa ana yin isasi a cikinsu wato sakayya sakayya to wanda wanda ko yayi sadaka da kisasi wato ya miƙa kansa ga sakayya bayan ba a gane shi ba misali mutum ne ya kashe wani ana ta zargi an rasa wane ne kawai sai ya fito shi wallahi ne na kashe shi ya miƙa kansa kawai ya yi nadama gashi ba in ya koyi ba wanda zai gane amma ya fito ce ni ne nayi wataƙila ma da an kamo wani sai ta kusace shi wallahi ba shi bane ni ne nayi sai Allah ce fa huwa kafaratun lahu wannan sadakan da yi da ransa to shi sakayyar nan kafara ce a gare shi yan uwa su kansu zunuban sun ka suka so biyu ne akwai manya manya akwai ƙanana ƙanana zunubai akwai manya akwai ƙanana ƙananan zunubai ana gafarta su da yawan salloli manyan sai an tuba ka gane wannan akwai zunuban da idan ka yi su ba su kace a sai kana yin salloli kai za a yashi sai sa ba a so ga sako ga barin sallah sai ka shiga cikin zulumatun ba'dawa fawqa ba'd إذا أخرج يده لم يكررها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور idan mutum yana sabo ko saban yayi wa sai Allah hana shi sallah aji kuma matsala idan ana sallah za a bar sabo inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم
sadaka Allahu alazim su kananan zunubai illar su suna janyo amincewa makarin Allah illar kananan zunubai idan mutum yana yin zunubai kanana kanana kanana sai rin gani haka dan wannan sai ne wannan kawai wannan sai ne sai amincewa makarin Allah su kuma manyan zunubai suna janyo israri mutum ce ka ai abin da na yi ko na tuba ma ba gari kawai in ci gaba kawai saboda in ya tuna wani zunubin sai ga kai wannan ko ya tuba ma ba za a yafe alhali kuma in ya tuban za a yafe ba mun kawo hadisi ba annabi alaihi salatu wasallam ya ce mutum ne ya kashe mutum ɗari a tis'in da tara ya tambayi wani malam ya ce akram kallah kaji kaji wallahi mutum tis'in da tara na kashe shine nake neman fatawa ko Allah zai yafe yace kai Allah ya yafe mu ka kashe mai bayi 99 ai ba maganar ya ji sai zaru ta kuje to bari in cika na karin da burma mai wuka kawai ya kashe shi yana tafiya kuma sai ya haɗu da masanin Allah can ya tambayi malami a gaba sai samu arifi sai ce masa kaji kaji mutum mutum ɗari na kashe kana ganin akwai kofar tuba zai ce ware ko mana ware akwai kofar tuba sai ce to ya zan sai ce ka bar garin da kai saban ka koma wani gari ka bar garin da kai saban ka koma wani gari yana kan hanyar komawa sai ya mutu a hanya da ya mutu sai mala'ikun azaba suka zo za su ɗauke shi sai mala'ikun rahama suka zo wannan suka kama waɗannan suka kama wannan suna namu ne waɗancan suna namu ne sai Allah ya turo wani mutum wani mala'ika da suran mutum su ma mala'ikun ba san mala'ika ba wai dan ka gane Allah Allah Allah yana yin abubuwan da ka sallama masa ka zauna lafiya kawai mutum ne mala'ika ne amma zo da suran mutum wai kuma ka gane cewa ashe mutum yana iya magana da mala'iku kuma hadisi sai suka ce yawa bawan Allah da Allah zo mana ka raba mana gaddama sai ce menene wannan mutumin mutum ɗari ya kashe to yanzu ya mutu shi ne muka zo mu ɗauke shi mu fara azabtar da shi kamun kiyama sai ce eh lallai kun yi gaskiya sai su kuma malakun rama suka ce to ai ya yi niyyar tuba ya yi nadama yanzu ma barin garinsu da ya yi don ya je ƙasar tuba ne sai mutum ya ce kuma fa kun yi magana to yanzu abin da za a yi a kirga daga inda ya fito zuwa inda yake taku nawa ne daga inda yake zuwa inda zai je taku nawa ne sai aka kirga sai aka ga inda zai je ya fi kusa akan inda ya baro sai mutum ya ta ku mala'ikun azaba ku hakura kawai na rahama ku dauke shi ka ji wannan maganar fa mutum ɗari mutum ɗari mutum ya kashe mutum ɗari kuma ya tuba ma Allah ya yi ba sai sallah yake yana ta yi ba fa a tafiya yi kawai hanyar tuba yi aka yafe masa hanyar tuba kawai saboda ka karbi wasa da tuba idan Allah ya maka muwafaka kana yawan tuba za ka ga zunubanka ma sun ragu zunubanka sun ragu yawan tuba yana sa ka ga zunubai sun ragu gabawa saboda haka ƙananan zunubai ba su da adadi gaskiya amma manya abu ɗalibul makki ya iyakance su daga hadisai da ya taro ya kirga sai ya ware ya ce ya lura manya-manyan zunubai akwai na zuciya akwai na harshe sannan akwai na ciki akwai na farji akwai na hannu akwai na ƙafa akwai na jiki manyan zunubai sai ce bari in fara muku da manya guda hudu na zuciya kowannen mu ya kiyaye ya haddace domin in ya ji motsin ce ma zai tuba na farko daga cikin manyan zunubai shine shirka tara Allah da wani a cikin zuciyar na biyu dagewa ko nacewa akan saban Allah guda mutum ya zama shan giya ba ƙaƙƙautawa ko kuma zina ba ƙaƙƙautawa ko tata ba ƙaƙƙautawa ya daji ya tsaya tsayin daka a wurin wannan matsala ce babba na uku yanke ƙauna daga ramin Allah shi ma zunubi mutum ya ce ai shi Allah ba zai yafe masa ba shi ma zunubi na hudu amincewa makarin Allah mutum ya ce ai ba wani abu ma kawai dan nayi wannan ai baka ji ba muna cikin ummatin marhuma ko kuma ai ni dan dariƙar tijariya ne ko kuma ai ni dan faila ne to irin waɗannan kalmomi suna janyowa mutum azabar Allah waɗannan su ne guda hudu daga cikin manyan zunubai na zuciya sai na harshe guda hudu ne su ma na farko sai da zir agi ka faɗi abin da baka san shi ba ba a gabanka aka yi ba ka ba da shaida wani bawan Allah ne ya zo azkaru a zawiya fa babbar zawiya sai ya zo wurin muƙaddamin yana cikin karatun azkaru fa sai ya zo wurin muƙaddamin ya ce da Allah ina so a min izini zan je gida ka je gida kamar yaya ce wallahi dan uwana ne aka kama shi shine aka kai shi kotu zan je in ba da shaidar zur karu ba ba ga ne kama da shi da zur saboda haka karka ce wai wani dan uwanka ne ka je ka ba da shi da ba zunubi ne wannan babba daga cikin zunuban harshe na farko kenan sannan na biyu kazafi kazafi kai mutum kazafin abin da bai ba wannan shi ma zunubi ne babba sannan rantsuwar ƙarya na hudu shi ne tsafi sihiri ka dinga karanta wasu abubuwa don ka jefi wani da harshen ka ana zaune a wurin taro ka dinga yin wani abu ya kasa tashi ko ka dinga yin wani abu wataƙila malami ne ka ɗaure harshen sai kasa karatu ko an zo musabaka ya kasa fitar da harufa da ya kamata ko wani abu makamancin wani sai kuma guda uku waɗanda su kuma a ciki suke na farko shi ne shan giya na biyu cin dukiyar maraya da zalunci na uku shine cin riba sai guda biyu na farji shine zina da liwaɗi subhanallah sai guda biyu na hannu shine kisan kai ran da Allah ya haramta a kashe sai kuma ka kashe na biyu satan dukiyar mutane ila kuma waɗansu malamai suka ce ai guda hudu ne zunuban hannu akwai karɓar rashawa akwai kuma dukan maraya da zalunci ka ɗauki maraya ka riƙe shi ka dinga zaluntarsa kana dukan shi alhali ubansa ya mutu wannan ma zunubin hannu ne sannan zunubin ababuwa guda ɗaya ne shine guduwa a fagen daga ana yaƙi ka gudu wannan matsala ce babba ka gudu ka bar zawiyanku a fagen daga duk zawiya fagen daga ce in ka gudu ka gudu ne a fagen yaki ka zo ya tsar zuciyarka yaki ya zafi ka gudu waɗansu malamai suka ƙara suka ce banda guduwa a fagen daga tafiya kai tattaki don zuwa ɓata zumunci shi ma zunubin ƙafa aje ka ringa kai wasu abubuwa dan ka bata zumunci tsakanin waɗansu ƴan uwa shi ma wannan zunubi ne to sai kuma zunubin jiki baki ɗaya shine saɓan iyaye saɓa wa iyaye sannan ƙiya wurin tashi a sallah da kuma ƙiya wurin yin lazimi da karanta waziba da zikirin juma'a waɗannan suna daga cikin alamomin munafunci domin ubangiji yana faɗi wai za ƙamu ila salati qamu kusala بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله ولا يذكرون الله إلا قليلاً صدق الله العظيم
صدق الله العظيم to a ƙarshe shehu mu shehu Ibrahim Kaula radiyallahu anhu yake cewa tawbatu huwa awwalu manazil al-islam tuba shine farkon masaukai a cikin masaukan gidan musulunci tuba shine farko domin mun san musulunci yana da masaukai guda uku at-taubatu wal istiqamatu wat taqwa imani yana da masaukai guda uku as-sidqu wal ikhlas wad dumaninatu ihsani yana da masaukai guda uku al-muraqabatu wal mushahadatu wal ma'rifatu to sai shehu radiyallahu anhu sai ya ce to ku sani cewa tuba shine farkon masauki a cikin masaukan gidan musulunci ma'ana shine al-khuruj min kufrin ni'mat ma'anan tuba shine ka fita daga kafircewa ni'imar Allah ka fita daga kafircewa ni'imar Allah fa kullu ni'matin shukruha tarfuha fi mardatil mun'im duk ni'imar da Allah ya maka to ka sarrafa ta a cikin neman yardar wanda ya baka wannan ni'ima ido ni'ima ne dan me zaka saba wa Allah ne hanci ni'ima ne dan me zaka saba wa Allah baki ni'ima ne kunne ni'ima ne hannu ni'ima ne kafa ni'ima ne to ka bar saba wa Allah da su to shine ka tuba shine ka tuba wa diddu shukr kufr sannan kishiyar godiya kafirci ka fita daga kafircewa ni'ima ka shiga cikin gode wa ni'ima kafirce wa ni'ima shine saba wa Allah da gabobi gode wa ni'ima shine biyayya ga Allah da gabobinka malaman sufanci sun ce al-khuruj min kulli khuliqin daniyyin shine tuba fita daga dukkan dabi'a kazaniya ila kulli khuluqin saniyyin zuwa ga dukkan dabi'a tsarkakakkiya to kar mu manta cewa addininmu yana da makamai ne guda uku ko kuma mutanen addini mutum uku ne al'ammatu wal khasatu wa khasatu al khasatu to sai shi yace waddaniyu fi haqqil ammati kazaniyar dabi'a a haƙƙin ammawa tarkul fara'id shine barin ba da farillai a haƙƙin ammawa mummunar dabi'a kazaniya shine mutum ya bar sallah ya bar azumi ya bar zakka ya bar haji wartikabil muharramat da kuma yana shan giya zina ta ta sata wannan a wurin ammawa shine mummunar ɗabi'a wa fi haqqil khassati amma a haƙƙin keɓantattun bayi shine tarkul fada'il su a wurin su mutum ya bar sallah ya bar waɗanda ai kafiri ne kawai ba magana wai zunubi ko me su a wurin su hastawa me yin wannan ai kafiri su kazamiyar dabi'a shine mutum ya daina nafilfili nafilfili in ka daina yin su wartikabil makruhat ka koma kana aikata abubuwan da suke makruhai to wannan shine kazamiyar dabi'a a haƙƙin khassatul khassa al irada anil hadrati mutum ya juya wa halar Allah baya mutum ya manta Allah kwata kwata wannan ita ce ƙazamiyar ɗabi'a wa huwa gaflatu shine rafkana ga barin Allah wa hadhihi at-tawbatu hiya haqiqatu at-tawbati wannan tuban shine haqiqat tuba li'anna haqiqataha qatlun nafsi domin haqiqar tuban kashe nafsi ne shine Allah ke cewa fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum بسم الله الرحمن الرحيم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم
sadaqallahu alazim to ya za a yi mutum ya kashe nafsinsa fala yaraha karka ganta wala yara laha tiran karka ga kayi wani aiki wala halan ko tana da wani hali wala maqaman ko kuma wani makami ka daina ganin kanka ka daina ganin kana da wani aiki wanda ka cancanci a baka wani abu sannan ka daina ganin kana da wani hali mai kyau ka daina ganin kana da wani matsayi a wurin Allah wa zalika huwa at-taubatu min at-taubati wannan shi ake cewa at-taubatu min at-taubati inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin saboda haka zamu dakata a nan a karatun namu yayi tsawo saboda zamu hutu wannan juma'a na'am juma'a mai zuwa insha Allah za mu je ƙasar Nijar za mu je Maradi na'am shi ne muka yi haɗa karatun da na yau juma'a da kuma na juma'a mai zuwa alhamdulillah Eh, duk da dai akwai karatu da za a yi ko da mun yi tafiya din yana da kyau za a zo abubuwan duk da ake yi za a ci gaba da yi bayani dai akan tuba shine za mu tsira amma duk abin da aka saba yi za a zo a yi shi juma'a mai zuwa na'am Ya rabi.
Allah akwai masu amsan dariƙa Rika Tijaniya tana da sharuɗa sai an yarda da su ake bada. Sharaɗi na farko, Rika Tijaniya an an shiga ba a sha, saboda alƙawari ne ba waye tsakaninsa da Allah. Wa'ahu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Sannan ba a haɗa ɗariƙar tijjaniya da wata ɗariƙa saboda ma ja'ala Allahu da rajulin min qalbayni fi jawfi sannan ba a zuwa ziyarar wani wali mai rai ko matacce sai annawa da sahabbai sai tijjanawa amma da niyyar neman madadi aka hana saboda ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله ورسول الله يعلم sannan sharaɗin ɗariƙar tijjaniya ne kula da sallah akan lokaci in ka karbi ɗariƙa dole za ka dinga yin sallah akan lokaci kuma cikin jam'i kuma limamin da yake cika ruku da sujada sannan sharaɗin ɗariƙa ne girmama iyaye ba ya musu rashin kunya ko suna ɗariƙa ko ba sa ɗariƙa sai dai idan sun sa ka ka aikata abin da zai saba wa Allah sannan sharaɗin ɗariƙa tijjaniya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma koyi da shi sannan idan ka shiga ɗariƙa tijjaniya ba za ka sha taba ba wato ma'ana duk kayan maye taba ita aka rena ake cewa wai shan ki banza bari ki banza bayan ƙarya ne turawan ma da suka yi ta suna cewa tana da haɗari duk wani wurin mutunci za ka ga a rubuta no smoking to dan ɗariƙar tijaniya ita ma an ce no smoking ba damuwa a shi sannan sharaɗin ɗariƙar tijaniya barin cutar halittar Allah zance ko aiki in ka karbi dariƙa kar ka yadda ka cuci wani ko ka ɗan taɓa kayan wani ko ka dake shi ko ka zub da jinin shi balle kisa mutum ya kai ya karbi dariƙa tijaniya to duk ba zai wannan ba ka yadda ka ɗaga hannu kai biya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ناباك طريقة تجانية استغفاري صلاة لا إله إلا الله لازمي سافة يما وظيفة سوداء عيني ذكر الجمعة سوداء أساتي كاكربا كاكربا sanadin da na baka ɗariƙar da shi daga maulana Sheikh Ahmad Ali Abul Fathi shi kuma daga maulana Sheikh Alhaji Ibrahim Yes shi kuma daga Sayyidi Ahmad Khairi shi kuma daga Sayyidi Ahmad Al-Abdalawi shi kuma daga Sayyidi Ali Tamasini shi kuma daga maulana Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhum ajma'ina shi kuma daga Sayyidul Wujudi sallallahu alaihi wasallama shi kuma daga Rabbul Izzati Allah tabaraka wa ta'ala ka karba إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى لما عهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين